بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 28 ga watan shawwal a shekara ta 1440 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari a dubu hudu a dubu biyu da goma sha tara a lissafin minadiya za mu tashi a darasinmu na tamanin da bakwai a karatun littafin fadlul islam a tare da sharhinsa kamar da muka saba bi sharhin malam salih ali sheikh rubutun littafin na asali na malam muhammad bin abdul wahab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yau za mu tashi kan hadisin Bahaz ibn Hakim wanda makon da ya gabata mun karanta nassin sa ko haka ne yawo za mu karanta abin da malam ya ambata na sharhi dangane da wannan hadisi da yake da alaka da babi na uku a littafin babu tafsiri islam babi da yake magana akan fassarar ma'anar musulunci kullum dai muna nanatawa littafin malam ya ambato mana hadisai guda uku bayan aya da dukkan su suke magana akan ma'anar wato al-islam ko faɗin Allah madauki fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an da kuma hadisin jibril da kuma hadisin abu huraira al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi sai kuma wannan hadisi da namu tashi yau a kansa duk da na san mun karanta nassin sa makon da ya gabata حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده ni magana akan isnadin wannan riwaya ko cewa isnadi ne a zahirinsa malamai suna magana akan in an bi ɗaiɗaikun marwaitar ko marwaitan wasu suna da magana akan ingancin wannan riwaya saboda kasancewar shi bahaz ibn hakim dan gidan hakim ibn muawiya muawiya ibn haida shine sahabi shi muawiya ibn haida lam yarwi anhu illa ibnuhu shine wato muawiya bin hakim ibn muawiya shi kuma hakim ibn muawiya lam yarwi anhu illa ibnuhu baz to wannan shine jawo maganar malamai amma dai riwaya ce karɓaɓɓiya domin kuwa sanadi ne da malamai suka karɓe shi a hakan sun inganta shi wasu daga cikinsu kuma suka tsaya akan cewa isnadi ne hassan to babban dai abin da malaman aƙida suke dubawa shine in dai har magana ta inganta an dangana ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana ta tsallake matsayin a ce maudu'i ta tsallake a ce matsayin da'ifi ta kai martaba ta ihtijaji za a kafa hujja da ita to ta shiga babin aqida za a iya amfani da ita a kowanne babi zaka shi yasa zancen mu akan wannan hadisi a miƙe yake insha Allah babu matsala kasancewar hadisin ba matsala a kansa an bahz ibn hakimin an abihi an jaddi mun riga mun karanta makon da gabata أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شي واتو معاوية بن حيدة wani shine sahabin wannan hadisi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil islam dangane da musulunci me musulunci yani annahu qala mal islamu mal islam wannan mal islam tambaya ce da malamai suke cewa su'alun anil mahiyyati mahiyya ita ce duk abinda ya siku an yus'ala anhu bima huwa aw mahiyya daga nan aka samu lafazin almahiyya kamar da zai ambata mana duk lokacin da aka tambaye ka ma huwa kaza menene kaza to zaka ambaci manya-manyan abubuwan da suke shiga cikin ma'anar wannan abin da aka tambaye ka a kansa a kira su rukunai a kira su ginshiƙai wanda in babu su abin bai cin- cancanci wannan sunan ba to wannan shi malam salih ali sheikh a yau ya dan tsaya kan wannan matsalar da dan tsawo ya ja ta ya karrara yadda malamai suke kallon irin waɗannan tambayoyin in an yi sannan ya biyo bayansa da ƙarin abin da ya ɗora na sharhi to ya tambaye shi mal islamu menene musulunci faƙala sai ya ce an tuslima qalbaka lillah ka miƙa zuciyarka ga Allah ka sallama ta ka miƙa ta ya zama sai yadda Allah ya so ya yi da ita. Wa an tuwalliya waje haka ilallah daga cikin ma'anonin al'islam kuma har yanzu shi ne ka juyar da fuskar ka zuwa ga Allah, ma'ana kenan ba zuwa ga wani wanda ba shi ba. Wa an tusalliya salatal maktubata kuma ka sallaci salloli na farilla, wa tu'tiya zakatal mafruḍa kuma ka ba da zakka wadda aka farlanta a kanka wato zakka ta wajibi rawahu ahmad wannan hadisi al-imam ahmad ya rawaito shi a cikin musnad nas to malam salih ali shek yace hadhihi nuskha wannan a takadda zaka ce kofi riwaya da aka ruwaito ta a rubuce wato riwayar bahaz ibn hakim an abihi an jaddihi wannan isnadin ya ce haza isnadun mashhur wannan isnadi ne sananne a gun malamai ya shahara ruwiyat bihi ahadithu kathiratun ma'rufatun inda ahli hadith ta hanyar wannan isnadin an ruwaito hadisai masu yawa kuma sananni sanannu a wurin malaman hadisi yace wasu sahihu fiha in an ce nuska abinda yake ishara zuwa gare shi shine za ku ji ai malamai suna cewa akwai riwayar wani malami ya rawaito daga malaminsa da baki wani malamin kuma ka ji ya ce ya ruwaito daga malaminsa a rubuce fana walahu munawalata kuna ji ana cewa munawala a ɗauki littafi misali kana da hadisanka da ka ruwaito daga malamanka sai ka ɗauka ka ba ɗalibinka ka ce na jaza maka ka je ka ruwaita wannan hadisai ka ce daga ni sai rika cewa haddasa ni wane ko an wane shi kuma sai a bi isnadin abu da ga shi kuma cewa malam wani ne gaya mun wani ne gaya masa wani ne gaya masa wannan ita ce mene munawala tare da kuma ijaza a ce an ijaza masa yaje wani na san dai ɗaliban ilimi da su karanta musallam hadis da sun san wannan mas'ala wasu riwayoyin kuma zaka ji mai riwayar zai faɗa ne ya ruwaito daga wani ya gaya masa kaza ya gaya masa kaza da siga dai da kuka sani ta tahammul da kuma siga da kuka sani ta ada'i to amma nan abin da ya sa malam yace nuskha akwai inda zaka samu wasu riwayoyi a rubuce suke a littafai haka aka ruwaito su a babin tafsiri akwai irin wannan kamar nuskar ali ibn abi talha alwalibi da ya ruwato daga Muawiya ibn Salih shi kuma zuwa Abdullahi dan Abbas riwaya ce mashhuriya a babin tafsiri Ibn Jarir at-Tabari ya ambaci riwayoyi da yawa na tafsiri daga Abdullahi dan Abbas ta irin wannan hanya malamai sun ta tattaunawa cewa akwai da'ifi a ciki wani daga cikin su da'ifi ne sai malami su ce to ai wannan riwaya ce rubutacce haka aka same ta a rubuce zaka ba magana ce ta riwaya shafahiyya ba to akwai sabanin malamai dai akan shin ana i'timadi akan riwaya irin wannan maktuba ita ake ce ma nuskha yawa nuska ce da aka karbo ta haka aka kwafo ta daga gun malamai ya kuma suka karɓe ta malam ibn hajar al-asqalani a maganarsa da ya akan wannan sanadi na ali ibn abi talha a babin tafsiri ya ce daga cikin dalilan karɓarta ga shi al-imam bukhari shi ma yakan yi amfani da wannan riwaya a cikin sahihinsa in ka ji ya ce qala ibn abbas wajen fassara wata aya to wannan riwaya ce ta ali ibn abi talha al-walibi da maganganu dai na malamai da yawa kan wannan riwaya to irin ta ce wannan mas'ala bahaz ibn hakim ya ruwaito daga babansa hakim ibn muawiya shi kuma baban nasa hakim ibn muawiya ya ruwaito shi ma daga nasa baban shine muawiya ibn haida an fahimta to da aka bi tsarin riwaya sai malaman suka duba sai suka ga a ƙa'ida idan aka ce ga wani mai riwaya lam yarwi anhu illa shakhsun wahid banda mutum ɗaya ba wanda ya taɓa riwaya daga gare shi to wannan abun suka ne abun malami an fahimta akan ce masa majhul ko ko majhulul hali to irin wannan dan ya fita daga wannan malami suke ce to ai wannan ba abun mamaki bane ɗabi'a ce ta riwaya tunda wannan da ya riwayar ai dan wanda ya ruwato daga wurinsa ne tunda kwaɗa ne babu mamaki mutum karatun da ya ji a gidansu ya rubuto daga babansa an fahimta za ka sai suka ce wannan riwayar ta saba ma sauran riwayoyin da aka samu irin wannan matsala a kansu don riwayoyi ne rubutattu haka ɗan ya karɓo daga babansa baban ya karɓo daga kakan ɗan shi ma babansa kenan ko za ka sai suka ce wannan a karɓe ta a wuce kuma haka malaman sanin hadisin suka karɓe ta za ka isnadi ne dai karɓaɓɓe to amma tun da ya san da irin wannan maganganu akai shine malam salih ali shek yake ishara zuwa ga wannan cewa a isnadi ne mashhuri ruwiyat bihi ahadithu kathiratun ma'rufatun inda ahli hadisi yace wa sahihu fiha annahu isnadun hasan magana ingantacciya shine isnadi ne hasan mai kyau ne in ko hadisi ya kai ga martabar a ce masa hasan yana cikin me دخل مما يحتج به أي صار مما يحتج به يعني سيء أبن ذا إيا كفى هجة دشي سيسي إذا صح الإسناد إلى بهز أما ده شرط يذم إسناد كافن زوا بهز دين يا إنغانت إن وند يرويتو زوا بهز ابن حكيم dukkansu ingantattun mutane ne amintattu to sai a ce wannan isnadi menene ingantacce ne ko a ce masa hasan gaba ɗayansa lura da maganganun malamai akan uban da kakan ba tuhumar su ake ba amma kamar na ambata muku illar ita ce me hadha lam yarwi anhu illa ibnuhu hadha lam yarwi anhu illa ibnuhu shikenan zancen to in ko aka fita daga wannan to magana ta kare isnadi ne sahihi haka dai suka dauki cewa hukuncin isnadin hasan ne a wannan babi سيتي لأن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده طريق معروف في حنية سننية تا رواية الحديث وجادة معروفة هل ينزل حنية جادة شيني حنية معنى جادة ده طريق معنى سؤال أنت إن عرف عن الجادة يا كوتي لقى حنية لك جادة شيني حنية سننية ود أكي بنتا ونسخة معروفة kofi ne na hadisi na rubutun littattafan a kowace hadisan manzo sallallahu da aka tara su a rubuce a cikin wannan riwaya falidhalika dan haka idza sahha al-isnadu ilayhi in dai isnadin ya inganta zuwa ga Bahz ibn Hakim fa innahu yakunu ma ba'dahu hasanan to abin da yazo bayan sa ana daukar sa menene hasan na ga mana makon da ya gabata haka yake abun malamin hasan mana abdul amana albani shi ya kara ma da cewa sahihi ne yawwa saboda tattara wasu hanyoyin ne yace kama huwa ma'rufun inda ahli ilmi kamar yadda aka san wannan abu a wurin malami to mu kyale da wannan harkar ta maganar isnadi hadisi da ya shigo cikin gida da haka kawai a kalle shi a ɗauki abin da za a ɗauka a fahimta a kuma yi aiki da shi an gani qala tambayar ita ce shi mu'awiyah ibn haida ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mal islam menene musulunci me al islam yace al ma'rufu abu ne sananne annahu cewa idza waqa al jawabu idan amsa ta zo ba'da su'ali anil mahiyati bayan kuwa tambayar tambaya ce akan haƙiƙanin abu shine ma'anar mahiyya duk abin da aka tambayi mahiyyarsa mahiyatu shay'i ay haqiqatuhu yawwa kullu jawabin waqa'a ba'da su'alin anil mahiyyati an yakuna al-jawabu ruknan to wannan amsa da za a bayar rukuni ce kun gane wancan na rukunin me a'a rukunin shi abin da aka yi tambaya a kansa shi na so mana isharar da zuwa zancen da ake shi yanzu idan mutum ya zo ya ce maka ma huwal masjid me masallaci me za ka ce masa sai ka ce ginannen ɗaki ne yusalli fihin nasu ko ba haka ba daki ne da aka gina shi an ba shi kariya ga kofofi da kowa zai iya shigowa kuma ana sallah ciki farkon abin da ka fara faɗa mai kace daki to zamansa daki rukuni ne a masallaci dole masallaci ya zama ginanne ne daki saboda mai tambayar da aka yi maka an tambaya ne akan meye masallaci misali kaga in aka ce maka meye masallaci sai ka ce sayyaratun tajri fi tariqi mota ce take tafiya kaga baka faɗi mahiyar masallaci ba don haka dole ne ka faɗi rukuni a cikinsa in aka tambaye ka ma huwal masjid sai ka ce sajjadatun yusalla alaiha sai ka faɗi sajjada wannan shimfiɗar da ake sallah ita ma baka faɗi mahiyar ba ka faɗi wani abu ne da akan same shi a cikin masallaci don haka in aka tambaye ka dai menene abu kaza wannan magana ce ta mantiki ta ilimin logic duk abin da aka ce maka menene shi to wajibi a amsar ka ya zama rukunan da in babu su wannan abin bai tabbata ba su za ka faɗa ko ba ka bane ai kun gane dinin can yawwa yanzu gashi nan zai kawo mana a wani hadisin da mala'ika jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil islam me yace sai ce al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila shi sa malamai suka ce wannan hadisin ya nuna rukunan musulunci saboda da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan musulunci sai faɗi iyasu ashe ya nuna waɗannan abubuwan su ne musulunci to hakan an tambaye ka akan komai kada kai ta yawo kana wani kwatance mai nisa kawai ka faɗi gundarin abu yanzu an ce maka ma huwal insan me mutum me za ka ce yawwa sai ka faɗi abubuwan da in ba su ba mutum kamar da masu mantikin suke cewa ta'arifin su ne huwa hayawanun natiqu dabba ce mai magana haka yake abun masu ilimin logic ma'anan dabba abin da ake nufi ba yadda mu muke ɗaukar dabba marar hankali ba yau abin da ake nufi duk abu mai rai yau a cikin living things wanda Allah ya ware wa bakin yin magana waye don haka shi ne ɗan adam haka daga kaji an ce ma huwal insan kana ambaton biri to ba shi bane kana ambaton jaki ba shi bane haka dole ya zama shi ne dai mai tafiya a kafa biyun nan mai ido biyu mai hanci mai kai da sauransu da sauransu duk abin da zaka faɗa ya zama rukuni ne zaka ce yana da kai zaka ce yana da hannu yadda ana guntule ɗaya sai ka ga ba mutum ko ba ka ba yanzu ka ce kai ana guntule kai akwai mutum babu to abin da ake nufi dai da mahiya shine duk abin da in aka tambaye ka a kansa to ya amsar da zaka bayar rukuni ce na wannan abin da aka tambaye ka akan yanzu an fahimta a ina ne muke sai ce al-ma'rufu annahu idza waqa al-jawabu ba'da as-su'ali idan amsa ta zo bayan tambaya tambayar kuma anil mahiyati a kun gane mahiya me mahiya hmm? haƙiƙan abu eh haƙiƙar abu shine ma'anar mahiya na gaya muna ma asalin kalmar daga mahiya ne mahiya in ka ce mahiya menene abu kaza ko mahuwa me abu kaza ma'anarsa shine menene wannan abun me hakikaninsa hakikaninsa kuma an tashi faɗa sai a faɗi rukunansa yanzu aka ce maka meye mutum sai ka ce riga kaga baka faɗi mutum ba domin riga siffa ce da wani abu ne da mutum kan suturta jikinsa da shi ba ita ce mutum ba amma ainihin mutum shine ita ce wannan gangan jiki da take tafiya take magana sai ce an yakuna jawabu rukunan lalle ya zama cewa amsar da za a bayar rukuni ne cikin wannan abin da aka ambata au arkanan ko a faɗi rukuni ɗaya ko kuma rukuni daban-daban ba guda ɗaya ba fi ma waqa su'alu anhu dangane da abin da aka yi tambaya a kansa fa sa'alahu anil islam to anan kun ga ya tambaye shi akan me al-islam wani har yanzu bai fahimci inda muka dosa ba ko wai hakuri insha Allah za mu zo za ku fahimci zance sai ce fasa'alahu anil islami ya tambaye shi akan menene al-islam mal islam fayati ma ba'dahu arkanan lil islami to abin da ya zo bayan wannan tambayar a cikin amsar sai zama rukunai aka ambata na musulunci me aka ambata sai ce misal ma marra ma'ana misali abin da ya gabata tare da mu da mu karanta a baya anna jibril alaihi salam cewa mala'ika jibril qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni an al-islam fa qala al-islam kaza wa kaza wa kaza ila akhirih ana faɗi wannan yanzu ba ko yawa sai ce fa hadhihi waɗannan abubuwa guda nawa guda biyar summiyat an kira su arkanal islami rukunan musulunci li'annahu domin kuwa waƙa aljawabu ba'da su'ali anil mahiyati amsa sun zo ne wato amsa bayan ku tambayar da aka yi akan mahiyar abu ne والسؤال عن الماهية يطلب فيه بيان الماهية duk abin da ake tambaya akan hakikar abu kuwa to hakikar tasa ake so ka faɗa wajen ba da amsa an gane zancen ai sai ce li hadha qulna shi yasa muka ce inna arkanal islami khamsatu rukunan musulunci guda biyar ashe yau da za a tambaye ka me asalin cewa rukunan musulunci biyar ne wannan hadisin shi ne asalin kalmar rukuni dun da me rukuni ne tukunan kila wani zai tambayi wani ai na ji mun sha magana agun malaman usulul fiqh in sun ce rukuni shine duk abinda in babu shi babu abu wa huwa dakhilun fil mahiyati alhali abin juz'i ne bangare ne na haƙiƙanin abu ba har muka bada misali ba a sallah in an ce menene sallah rukunan sallah zaka bada misalai a kansu sallah mai ce sallah wani aiki ne da ake fara shi da kabbarar harama a ƙare shi da sallama tare da karatu da ruku'u da sujada ko yawwa in ba ruku'u ba sujada ba ta zama sallah ba shi yasa kun ga in aka tambaye meye rukunan sallah su ne duk abubuwan da in babu su babu sallah kuma ɓangare ne na sallah ko ɓangare ne na sallah ma'ana a cikin sallar suke ba a waje ba yanzu da ruku'u da sujada a cikin sallah suke ko a waje a cikin sallah suke kuma in babu su akwai sallah babu don haka to rukuni ne amma yanzu aka ce maka alwala da fuskantar alƙibla in babu su akwai sallah babu sallah amma a cikin sallah suke ko a waje to sunan su sharadi ba sunan su rukuni ba yanzu kun gane duk abin da yake a waje kuma in ba shi ba sallah to sunan sa sharadi amma in ba shi ba sallah kuma a cikin sallah yake to shi ake cewa rukuni insha Allah kun gane wannan to haka a cikin tambayar da aka yi mal islamu amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ya ba da amsa ne akan rukunai shi yasa sai faɗi rukunan da in ba su babu islam akhbirni an islam sai ce me al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah idan mutum ya ce musulmi ne kuma bai yarda da shahadatu an la ilaha illallah ko bai yarda da muhammadar rasulullah ba musulmi ne babu musulunci saboda me domin shahadatu an la ilaha illallah ita ce haƙiƙanin musulunci kuma rukuni ne a musulunci in ba ita babu babu musulunci kuma a cikin musulunci take ba a waje ba misali ne kawai haka nan sallah haka zakka haka azumi duk wanda ya inkarin ɗaya daga cikin waɗannan to bai yarda da musulunci ba shi yasa ake cewa duk wanda yace sallah ba wajibi bace ya kafirta duk wanda yace azumin watan ramadan ba wajibi bane ya kafirta ba ma ko sabani akan wani ya zama kafiri in dai yace bai yarda ba kin yi wannan kuma wani abu ne ya yarda wajibi ce farilla ce amma bai yi ba ai mun sha mancan waɗannan to mu bashi haka sai ce fa hadhihi summiyat arkan al-islam an kira waɗannan abubuwa biyar rukunan musulunci li'annahu waqa'a al-jawab ba'da as-su'ali an al-mahiyyah domin kuwa amsar ta zo bayan tambayar da aka yi akan meye hakikanin musulunci wa su'alu an al-mahiyyah yutlabu fihi bayan al-mahiyyah ita ko tambaya idan aka tambaya akan hakikanin abu to abin da ke abin da ake nema a cikin ta wannan tambayar shine a bada amsa a faɗi hakikanin abu لهذا قلنا شيء muka ce إن أركان الإسلام خمسة وبعدها قال bayan wannan tambayar da mala'ika jibril ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa akhbirni anil imani ai ko haka ya faɗa ko to yanzu tunda na ji musulunci kuma har ma da ya faɗa qala sadaqta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu qala sai ce fa akhbirni to yanzu mun gama da wannan ba ni labarin kuma anil imani menene imani qala sai yace an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi shike na abin da ya gama kun ga me ya tambaya imani tunda ya tambaye shi akan imani kuma amsarsa ta tsaya kan waɗannan abubuwa guda shida to daga nan muka fahimci cewa waɗannan sunansu rukunan imani domin kuwa in babu su babu imani ko a cikin bayanin ma'anar asalin imani suke ba a waje ba ba abubuwan ƙara imani ba ne ko abubuwa su ne ainihin imani da haka rukunai ne dole mutum ya yarda da Allah daga ran da mutum ya ce bai yarda da Allah ba ya kafarta in ya ce bai yarda akwai mala'iku ba ya kafarta ko in yace bai yadda da ran kiyama ba ya kafirta bai yadda da Allah ya saukar da wasu littafai ba ya kafirta bai yadda da manzannin Allah ba ya kafirta bai yadda da Allah ya rubuta abubuwa ya san su ya halicce su kuma sai ya ga dama su faru ba wanda ake ce mai imani da kaddara shi ma ya me ya an fahimci abin saboda me ya kafirce wa imani wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin an fahimci abin to sai sai وهذه صارت أركان الإيمان الستة waɗannan daga wannan hadisin malamai suka ciro cewa ashe rukunan imani guda shida ne me kuka fahimta wani abu da daga cikin wasu abubuwa da muke yawan zance a kansu dangane da yadda musulmi kuma mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi fice suka bambanta da sauran tafiyoyi daban-daban kun tuno wani abu da nakan yawan faɗa su su mabiya sunna wato wanda ake ce ma ahlus sunna su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da asba'u tabi'in da sauran manyan malaman musulunci har zuwa yau suna ɗaukar aqidar su ne daga nassi yawwa abinda Allah ya faɗa da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine asalin abu da suka yadda da shi sabanin masu bid'a su masu bid'a sai sun je sun kafa aqidar tasu da suka yadda da ita sannan sai su fara yawo a cikin Qur'ani suna neman hujja ba hujjar ce asali daga cikinta suka gano addinin ba a'a sai da suka kafa ka'idojin sannan suka bazama cikin qur'ani suna ta lalube menene zai dace da abin da muka kafa na ka'idoji to haka ɗabi'ar bid'a take shi yasa duk wata harka ta bid'a za ku ganta a haka aka gina ta ra'ayin wani ne ya fito da shi wasu suka bi shi kuma ya yarda da wannan abu ya fito da shi kila ma ya ce duk wanda bai yarda da shi ba kafiri ne amma da za a tambaye shi ina dalili sai ga yana rara gefe yana kokarin ya ce ai Allah ya ce kaza to ai wannan ake nufi bayan kuma ba kuru-kuru yake ba har nakan ce mana ku duba rukunan musulunci da rukunan imani kowa a cikinmu nan zai iya fito da su daga qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba yanzu kowa ka sashi a gaba kace kawo mun aya da take magana akan waɗannan abubuwan guda biyar da me da me shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah ko sallah zakka azumi hajji kowa ya haddace aya a nan insha Allah da zai iya kawo akan kowanne abu guda biyar din nan ya kuka shi kowa zai iya kawo maka aya ta Qur'ani akan ɗaya daga cikin ko aya ɗaya ce akan waɗannan abubuwa ina shahadatu Allah ilaha illallah hmm ga Allah la ilaha illallah mala ya kawo fa'lam annahu la ilaha illallah ko? ta Muhammadu Rasulullah ga shi na a cikin Ƙur'ani Muhammadu Rasulullah wallazi na ma'ahu a shidda wa alaikum sallafa akwai sallah Ƙur'ani wa aqimu sala ga shi nan da yawa a cikin Ƙur'ani zakafa wa aqimu sala wa atu zakat to azumi fa ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumus siyam to hajji fa وللناس ولله على الناس حج البيت ما يسعى cikin kun ga rukunan musulunci duk mun same su a Qur'ani yanzu duk wanda yake da wata tafiya daban wadda ba wannan ba ya kafa mata rukunai ka tsiye shi kace kawo mun su daga Qur'ani to sai yayi wahala a ce a Qur'ani an faɗi kun ga duk waɗannan abubuwan sun zo ne fa da siga ta wajibi a yi su ko ba haka ba duk abin da Allah ya ce a yi to wajibi ne an fahimci wannan haka ne yanzu waɗannan abubuwan imani rukunin imani guda shida duk za ku iya kawo imani da Allah ya kuka shi imani da Allah شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إيماني ده ملائكو لا ينسينا ملائكو أنفنا والملائكة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله هو واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين قدر تقوم أكهم أو أن الآية هو أكبر يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله هو ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله هكذا سيسمي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ko daga nan ka fahimci cewa duk wanda bai yarda da waɗannan ba ya kafirta ashe kenan rukuniyar waɗannan abubuwan duk muna da dalilai a kansu inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar shike nan ga kaddara na itin arka to duk wata tafiya da ba ta wannan ba in ka tsiye mutum sai kasa kawo maka dalilan tafiyarsa to banda musulunci da sunnar manzon Allah sama babu wanda ke da wannan amma sauran yan bid'a kakaf sai sun kafa ka'idojin ne sannan kaga suna ta lalibe a cikin qur'ani sai ai aya kaza ma ai ta nuna za a iya yin kaza kai ga hadda fada ce da Allah dalili muke so inda Allah ya ce a bautawa ko wani malami ko wani wali ko wani imami kawai sai ce to ai kaza ma bauta ne shike nasa a fara kwatance to duk anan ake shan wahala amma ana tambayar ka dalili gashi nan ala tarafin lisan duk gashi nan kun kawo to haka musulunci yake to abin da nake so mu fahimta shine in aka yi maka tambaya menene abu galibi abin da zaka kawo shine me abubuwan da in ba su abun bai cika ba waɗannan abubuwa su ake ce rukunai ta nan muka gano rukunan musulunci biyar ne ta nan muka gano rukunan rukunan imani guda shida ne kamar yadda ya zo a wannan hadisi na mala'ika jibril insha Allah an fahimta qala fa akhbirni an al-ihsan sai tambaye yace masa kuma to bani labarin ihsani qala sai yace anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak qala shine ma nan shi hada sara ruknal ihsani wahid wannan kuma shi kadai din nan shine rukunin ihsani haka musulunci yana da rukunai biyar imani yana da rukunai shida ihsani yana da rukuni na daya shine ka bautawa Allah kamar kana ganin sa duk da baka ganin sa shi yana ganin ka wannan shine ihsani to yanzu duk wannan ba akan wannan ba shimfiɗa ce yace idza tabayyana hada ko a kawo hankalin sa zamu koma kan hadisin mu na Bahaz ibn Hakim an abihi an jaddihi idza tabayyana hada in wannan ya bayyana gare ka ya kai mu karatu fa hadha al to shi wannan hadisi fihi su'alun anil islam ai akwai tambaya a cikin wannan hadisin dangane da islam ko tunda Bahaz aji Muawiya ibn Haida ya tambayi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba ni labari me to islam din nan وجاء tafsiru. fassara haka kuma sai ya zo baya fa hada tafsiru wannan tafsirin alladhi fihi wanda yazo yadullu ala anna hadhihi arkanun lil islam abubuwan da ya ambata dinnan ya nuna mana kenan wannan hadisi ya nuna mana ashe waɗannan abin da manzon Allah sallallahu ya ambata ya fassara su su rukunai ne ga musulunci rukunai ne ko ba rukunai bane mu koma mu ji su me yace da yace mal islamu sai shi me an tuslima qalbaka lillah ka miƙa wuya ka sallama wato zuciyarka gaba ɗaya ka miƙa wa Allah wannan rukuni ne ko ba rukuni ba rukuni ne in ba shi ai babu islam ɗin gaba ɗayan su submission gaba ɗaya na rayuwarka gaba ɗaya ka miƙa wa Allah shine al-islam ɗin nan wa an tuwalliya wajhaka lillah ila Allah kuma ka juya fuskarka zuwa ga Allah ma'ana cikin ibadarka bautar da zaka yi Allah kawai zaka fuskanta idan mutum ya fuskanci wani gunki ko wani mutum ko wata bishiya ko wani rafi da sauransu ya fuskanci Allah bai fuskanci Allah ba akwai islam babu islam ashe kenan waɗannan rukunai ne a musulunci sai ce wa an tusalli salatul maktuba ka sallaci sallah rukuni ce ko ba rukuni ba rukuni ce ta zo a wani dalili a wasu dalilan wa tu'ti zakatul mafruḍa kuma ka bada zakka su kuma rukunai mu fahimta in an yi tambaya akan sunan da ke nuni gare su in an faɗi wasu ba a faɗi saura ba suna nan dai a rukunansu ba wajibi ne sai an faɗe su gaba ɗaya sannan ya tabbata an yi bayanin rukunan ba an gane za su tabbata a wani hadisin wasu daga cikinsu wasu kuma a wani hadisin daban nan kun ga iya waɗannan abubuwan a ambata bai ambaci me da me ba bai ambaci haji ba bai ambaci me ba kuma bai ambaci azumi ba yawwa an faɗi zakka da sallah tare da shahadatu Allah ilaha illa shine ma'anar me inda yace an tuslima qalbaka lillah wa an tuwalli wajhaka ila Allah waɗannan sune shahadatu Allah ilaha illa wa anna muhammadur rasulullah an fahimci abin sallah ga zakka ashe ba a faɗi azumi ba da haji wannan kuma bai zama matsala ba amma dai su din waɗannan da aka ambata guda uku ai rukunai ne to shikenan sai ce ina ne wa annahu man lam yuhaqqiqha ko nan ne ko kuma ya nuna mana cewa duk wanda bai tabbatar da waɗannan abubuwa da aka ambata a wannan hadisin ba fa innahu laysa bi muslimi to ba musulmi bane ko au fatahu al-ityan bi arkan al-islam ko kace ba musulmi bane ko kace zuwa da aikata imani da karɓar wani abu na rukunan musulunci ya kubce masa ma'ana bai yi rukunan musulunci ba bai zo da rukunan musulunci ba bai cika sharaɗin ya zo da rukunan musulunci sawa'un an masa hukunci ko ba a masa hukunci ba abin da yake nufi kenan anan wannan audin abin da ke nuna maka shine ko an masa hukunci an ce ba musulmi bane ko kuma a ce dai alal aqalla bai yi aikata rukunin musulunci ba kun gane me yake nufi to qala sai ce an tuslima qalbaka lillah ka miƙa zuciyarka ga Allah wa an tuwalli wajhaka ila Allah ka juyar da fuskarka zuwa ga Allah yace hatanil kalimatani kalmomin nan guda biyu أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله هي معنى شهادة أن لا إله إلا wannan din shine ma'anar dama shahadatu Allah ilaha illallah domin in ka fuskanci Allah shi kadai ma'anar wannan shine ba kai shirka kuma ka fuskanci wani ba domin fuskar guda ɗaya ce ba dama fuskanci nan kuma a fuskanci nan don haka Allah kawai zaka fuskanta ka bauta masa kar ka juya zuwa ga wani wanda ba Allah ba walakinnaha bi ibaratin ukhra amma an zo da la ilaha illallah ne da wata ibara daban tubayyinu dan ta mana bayani haqiqata hadhihi shahada haqiqanin me ake me ake nufi dama da wannan shahada ma'ana kalmar da yace islam shine an tuslima qalbaka lillah wa an an tuwalliya wajhaka ila Allah wannan ita ce ma'anar shahadatu Allah ilaha illallah an zo mana da ita ne da wata ibarar daban domin dama abin da ake so shine a bayyana mana haƙiƙatu la ilaha illallah an gane ana fahimta kuwa yawa sai shi menene fi ma haƙiƙatu hadhihi shahada fi ma dallat alaihi zahiran wa batin abinda ake so dama a wannan hadisi a bayyana maka shine ma'anar shahadatu Allah ilaha illallah cikin abin da take nuni gare shi zahiri da batsini me yake nufi anan zahiri da batsini in kun lura da an tuslima waje haka an tuslima qalbaka lillah menene batsini ne wa an tuwalliya waje haka ila Allah zahiri da haka an yi a wannan wurin an yi jam'in al'amal zahira wal a'mal qalbiyya na ma'anar la ilaha illa Allah domin duk mutumin da babu taslimi ga Allah a zuciyarsa shi yasa daga cikin ka'idojin أهل السنة والجماعة شين التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم mutum ba zai zama ahli sunna ba sai ya sakar wa Allah komai ya yadda zancen Allah ya fi nasa ya yadda zancen manzon Allah sun ya fi nasa ya yadda zancen Allah ya fi na kowa ya yadda zancen manzon Allah sun ya fi na kowa duk wanda ba shi da wannan a zuci to bai yadda da aqidar sunna ba kuma bai yadda da musulunci yadda ya kamata ba domin idan mutum yana da tababa akan wata magana ta Allah ai kaga yana ja kenan bai gamsu ba bai yadda ba kuma dama kafirci ne kafirci ne ma'ana kafirci fa a ce ga abu kaza ka ce naki shi ne ma'anar kafirci ka ki aqidar yan naki ce yan naki ai mun san yan naki an san lafazin yan naki an taɓa yin ta a baya harkar siyasar arewacin najeriya wanda suka ko yan ba ma yi yawwa sun yi tawaye su ba su yarda da tsarin da ake kai ba to a ce ka yi kaza ka ce ba za ka yi ba to a musulunce duk wanda za a ce masa ga abu kaza ka karba to ya kafirce wa abin da Allah ya ce ba ina nufin waɗancan yan naki kafirai bane abin ba misali kawai na faɗa yau ma'ana a ce mutum yayi abu ya ce yaƙi shine ma'anar kafirci yau a ibada bautar Allah ce ka miƙawa Allah ka sallama masa ka gaskata shi duk abin da ya faɗa shi ne daidai in mutum ya ji a zuciyarsa shi fa abin da Allah ɗin ya faɗa gaskiya shi yana ga a zamanin yanzu dan mene sai an matsa mutane sun yi shi to akwai matsala yanzu ga wata fitina tana nan tana ta kullo mutane kai ana ta tattauna a kanta duk dai waɗanda a cikin ku suke bibiyar abubuwa a social media sun san waɗannan abubuwa surutai da ake ta yi a ƙasashen duniya na a ba da ‘yanci ga masu akidun wannan menene ake ce musu masu liwatsi da maɗigo wai neman ‘yanci suke kamar kwanan da mun yi zancen ku yawwa ga shi a taki da ina ne duk ana ma neman a sa doka kar a sake tsangoma su kar a sake tsangoma su yanzu ƙasar da aka sa dokar fa in ka tsangwame su sai su kai ka ƙara kuma sai a ɗaure ka
ka ce ba mutanen kirki ba suna nan suna ƙungiyoyi LGBTTQ
sun ƙara wasu
da LGBT ne kawai eh to yanzu an ƙara T din har uku ne eh transsexual transwaye transwaye sannan yau da queer duk an ƙara waɗannan suna nan sun haɗu aggressively suna neman haƙƙinsu inda kun fahimci me nake nufi da aggressive yau mana ba wani zancen bi ta lalama duk yadda za a yi duk duniya kowace ƙasa sai an ba su yanci kuma a sa doka a ƙasa duk wanda ya tsangwame su ko ya wa'azi ya ce kaza to in suka ga dama sai su kai su ya ɓata musu suna su suna da yancin su ba su fita daga ɗabi'a ba wai haka suke nufi muna cikin matsala yaƙin da ake yi ake yaƙar musulunci wallahi ya wuce duk inda kuke sawwara ba amma fa duk maganinsa shine mu dawo mu ilimi idan muka yi ilimi ba mu bar ƴaƴanmu kuma muka yi tarbiyyar ƴaƴanmu domin nan gaba generations da za su zo fa ba irin wannan rayuwar da muke za ta faru halin da muke nan nan gaba abin da zai zo ba irin wanda muke ciki bane yanzu Daka waɗannan ƴaƴan da Allah ya hore mana wallahi tun yanzu ƴan shekara biyu uku ɗin nan لقنوهم لا إله إلا الله لقنوهم معاني الإسلام لقنوهم تاريخ من ذن الله صلى الله عليه وسلم ويمس تلقيني من ذن الله محمد صلى الله عليه وسلم شيني كذا شيني كذا شيني كذا an haife shi a maka an yi kaza nan gaba za ku zo ku sami yara duk ba san wannan abun ba musamman in aka raba mu da makarantun islamiyya ba dama a je a ilmantar da yaro domin dama wasu nan ne kawai suke samun ilimi da yawa daga cikin mu duk irin mu irin mu zuwa baya da na sama da mu ka tambaya ka ji a arewacin Najeriya da yadda har zuwa yanzu wani su wurare yaro yana zuwa makarantar islamiyya ne in yana primary yana gama primary to ya sallama da makarantar allo ba ruwansa da wani malami ya tafi secondary dan yanzu kun ga tun rabona da makarantar da a ce wannan makarantar allo tun a primary a primary ma ba mu gama ba na tuna wani malami da ya zo daga wani gari ba sai na faɗi sunan gari ya mana duka jina jina sai aka ce karmu sake zuwa kaman gata shike nan rabon mu da karatu allo a makaranta aka tafi sakandare ba komai a sakandare ba abin da a rage da ake ya littafin Muhammad Hijab da Sam Bashir Sambo abin da ke cikinsa shike nan abin da ka sani iya sabbi samar bikal ala zuwa ƙasa to haka muka gaba sakandare ba komai akan zai iya wannan zaka in ba rahamar Allah ba ka samu wata tarbiyyar daban to haka fa mutum zai tashi yanzu ka duba ka ga a ciki zaka samu mutum profesa ne shi a fanni kaza profesa ne a fanni kaza profesa ne a fanni kaza amma ba zai iya fassarar Fatiha ba fassarar la ilaha illallah muhammadu rasulullah mai kyau ba zai iya yi ba wannan abin da kai ne ko ba ta kai ne ta kai ne ya girma ya yi ritaya ya gama komai ba abin da ya iya a duniya in ba karanta jarida ba duk abin da za kawo masa ba zai iya karanta maka shi sai iya littafan fanninsa da ya karanta amma wajen wannan ba zai iya komai ba shi yasa kullum wala muke addu'a ga mai martaba sarki zaman da yake ake karatun nan ba karamar wasu mutane suna faɗi daga wurare suna kan waya su faɗa mana cewa wallahi ba ƙaramin darasi suke ɗauka cewa duk ƙasar nan ba inda ake haka mai sarautar da zai zo ya zauna a yi karatu da shi ko ba komai wasu suna zuwa dan ya zo ko ba haka bane to ballantana ma da niyyar kirki kuma da ikhlasi ake muna roƙon Allah maɗauke saka da alheri Allah kuma ya ƙara irin su su yawaita a ce yanzu a ce maka manyan mutane masu jagorancin al'umma a ƙasar nan suna da irin wannan fahimtar cewa musulunci ga yadda yake yana gwamna zai iya yana shugaban kasa zai iya yana dan majalisa zai iya ya faɗi ga yadda musulunci yake suka ga galibi fa ba su iya ba ko a sallah sai kai mamakin yadda wani ke sallah wani yadda yake faɗin a'udhu billahi minash shaitani rajim da an yi karatu za a gyara ko ba izgili muke musu ba amma akwai ta kai shine an kai wannan matsayin babba amma ba a karatun ba kuma wannan abin da shi za a shiga aljanna wannan maganar duniyar kwana kaɗan ce an mutu shikenan an yi sallama duk abin da ka tara maganarsa ta ƙare Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mana to an ce lokaci ma ya tafi na tafi surutu da yawa ko to mun samu inda za mu tsaye hatanil kalimatani an tuslima wajhaka qalbaka lillahi wa an tuwalli wajhaka ila Allah hiya ma'ana شهادة أن لا إله إلا الله ولكنها بعبارة أخرى تبين حقيقة هذه الشهادة فيما دلت عليه ظاهرا وباطنا دمي ون سيتي أما ما دلت عليه ظاهرا أما أبن تينوني أكنس ظاهري يتي هو أن لا يؤبد إلا الله وحده شيني كر أبو تاوى قوة سي الله شكري وأن عبادة غيره باطلة بوتر ونوان دبا الله با برناتي با ديدي بسي wuce iyaka ce kuma ba a yi Allah ba zai karba ba wa hadha huwa ma'ana qawlihi wa an tuwalli wajhaka ila Allah wannan shine ma'anar ta ya'ani fi ayyi ibadati a kowace ibada da zaka yi wa fi ayyi amri a kowanne umarni ko lamari fi ayyi musibatin a kowace musiba in ta same ka to juya zuwa ga Allah in ka tashi zaka yi ibada sallah zaka yi Allahu akbar nufinka girmama Allah kabbara Allah jin girman Allah a zuciyarka bautar Allah shi kaɗai karka kawo girman wani a zuciyarka ka ji zuciyarka ba girman kowa sai girman Allah kowa ne ne bai kai Allah ba to wannan shine hakikanin ka fahimci addinin musulunci sannan duk musifa in ta same ka ka koma zuwa ga Allah ba zuwa gumboka ba zuwa kaza ba zuwa kaza a'a Allah shi kaɗai to a lokacin shine me wa an tuwalliya wajhaka ila Allah fi ayi hajatin haka duk wata bukata da kake da ita duk bukatar ka ta duniya ko me kake so tambayi ubangiji kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya fa ko takalmin ka ne ya tsinke in kana da slippers ko ga gefen hagu ai ga gefen dama in ɗaya ya tsinke ko hancin ya balle ko ka iya gyaran takalmin ka ce Allahumma a inni ala islahihi ya Allah ka taimake ni akan gyaran takalmin nan yanzu dai mu ba mu kawo wannan ko ka iya tuka keke ka ce ya Allah taimake ni akan tukin ya Allah taimake ni akan kaza ya Allah taimake ni akan gyaran babur din ya Allah taimake ni akan duk abin da ka sa a gaban ka ka nemi taimakon Allah wasta'in billah hmm to sai ce fi ayi hajatin an yakuna ar-raghab war-rahab ya zama da kwadayinka da tsoronka wal multaja'u da mafaka inda zaka fake in masifa ta taso wal istighafatu da wurin neman agaji duka hiya billahi jalla wa ala wahdahu anan zancen yake wahdahu duka Allah kawai za ku magan shi kadai karka nemi agajin wani ka tuna ubangiji da shi yake kula da kai kafin wannan lokacin jiya nake gaya ma wani wannan ba zan ba ku labarinsa ba ba daidai ba ne wani hali ya shiga yake nema kuma ya juya zuwa ga wani abu daban yake ce masa tun farkon halin da ka shiga din nan har zuwa yau Allah ne fa ya rike ka shi ya barka da rai da lafiya dan yanzu ka zo baka samu biyan bukata ba to karka juya Allah baya duk halin da ke tun kana yaro wake kula da rayuwarka to dan me sai ka girma ka shiga wata musifa kuma sai ka ji cewa Allah bai kula ka ba da waye ya kula ka ka ba ai wa Allah fushi duk inda zaka ba zaka fita daga ni'imar Allah ba komai kake ba ya samar da kai ya ci da kai ya tufatar da kai ya baka kaza ya baka kaza ya baka kaza abubuwa da ya baka bai bai wasu ba duk abin da zaka kalla a jikinka zaka ga akwai wanda kuma ba shi da wannan abu to ka gode wa Allah akan wannan kar a juya wa Allah ba to mu tsaya anan sai za mu tashi wa zalika anna al-arab kanu insha Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala muke roko ya kara mana imani ya kara mana tabbata akan musulunci Allah tsare mu daga dukkan abin da yake fita ne daga addinin musulunci da karkashewa gare shi Allah subhanahu ta'ala ya biya mana bukatunmu na alheri Allah ya ba mu zaman lafiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimaki mai martaba sarki Allah ƙara masa imani Allah ƙara masa zaman lafiya da al'ummarsa Allah kuma ya tsare shi daga kowanne sharri daga ko ina sharri ne yake ta waje daga cikin gidansa da wajensa daga ko ina kamar yadda kuma dukkan shugabanninmu mu ne musu addu'a Allah subhanahu ta'ala ya tsare su daga kowane sharri zaman lafiyar su zaman lafiyar mu ne zaman lafiyar su zaman lafiyar al'umman mu ne da kuma zaman lafiyar addinin mu Allah subhanahu ta'ala ya ba mu tabbataccen zaman lafiya a wannan ƙasa tamu tashin hankali a wurare da yawa a wannan ƙasa Allah ya maganin sa shugaban ƙasar mu ma shi ma Allah madauki ya ƙara taimakon sa akan yin abin da ke shine daidai Allah ƙara masa basira ya ƙara masa haske a zuciyarsa wajen sanin abin da zai amfani al'umma wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am wato nafila sai ya ci ko ya sha bisa mantuwa shin azumin sa yana nan ko kuwa faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum yana azumi ya ci ko ya sha fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu bai ware azumin nafila da farilla ba haka babu dalilin warewar a ce in na nafila ne ko nafila mutum yake in ya kuskure ya manta sai ya ci abinci sai ya tuna to ci gaba da azumin sa azumin sa ya insha Allah wannan yana cewa malam me bambancin rukuni da farilla ita farilla za ta iya zama ba a cikin abu ba kamar yadda sharaɗi ya shi ma farilla ne ko amma ba a cikin sallah yake ba yau amma shi rukuni dole ya zama a cikin abun yake in babu shi ba abun gaba ɗaya yau akwai wani abun ko da za ka ga farilla ne in an yi shi akan rama shi da wani abu wannan za ka fi fahimtarsa a haji in muka ɗauko aikin haji rukunan aikin haji guda hudu ne ko dame-dame da ihrami da tsawafi da sa'ayi da tsayuwar arfa to akwai kuma wajibatul haji abubuwan da suke wajibai ne amma ba rukunai ba ne kamar kwana a musdalifa ko kwanan mina gaba ɗayansa da ɗaukar ihrami daga miƙaci yawwa ɗauka daga miƙatin shi ma wannan farilla ne to waɗannan irinsu irinsu idan mutum ya bar su bai yi ba kaga farilla ce an gane an bar ta to ana iya gyara ta da yanka an fahimci abun duk abin da za a iya gyara shi da yanka a ce yanka ya hau kanka to wajibi ne amma ba rukuni ba ne inda rukuni ne ba a gyara shi da yanka duk wanda ya rasa arfa ba ko miliyan nawa yanka ba ce ba in dai baka yi arfa ba babu haji gaba ɗaya ba wani zance dole ka dawo baɗi ka sake sabon haji amma idan ka bar wani abu daban za ka iya yin yanka a kansu kun ga bambancin farilla da kuma me rukuni ta wannan gefen ke sai malam tsakanin wanda ya ce a sha giya ba laifi ba ne amma shi baya sha da kuma wanda yake sha amma ya yarda laifi ne shin a cikinsu akwai wanda ya kafurta na farko ya kafurta na biyu bai kafurta ba duk shan giyar mutum in bai ce halal ba ce to yana nan a mai zunubi amma duk rashin shan giyar mutum da zamansa a sahun gaba in yace giya halal ce to ya kafurta ko kullum shine liman Allah sauki Allah sauki kun gane dai bambancin wannan harka ce ta aqida wannan kuma harka ce ta aiki mai shan giya ba kafiri ba ba a kafurta shi amma in ya kuskure ya ce giyar ma ai ba laifi ba ne to shi kenan saboda shi a nan gefen ƙaryata Allah Allah ya ce a daina ba kyau shi kuma sai ya ce ba haka ba ne ai kaga ya fito na fito da Allah shi kuwa wanda a aikace ne ya ƙi bin umarni an ce kada ya sha ya dan buye shi to da ma sako ne tun daga baban mu annabi adam aka fara irin wannan mu duka ba mu asumai bane amma in ana yi ana tuba fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin shi ma aka yi to mu ma haka mu yi mu koma ga Allah mu ce Allah ka yafe mana amma kul zuciyarka ta dauki cewa wannan abin daidai ne shine abin da nake wani din mu dazu har muka shiga wancan LGBT da waye din nan matsalar da take nema ta shigo mana rusa kimar addinin a zuciyar samari yanzu kun ga atheism din nan yadda yake yaduwa cewa ba Allah kuma duka galibin masu irin wannan tunanin sha'awar su ce suke so a bar musu su yi ta yadda suke so su biya bukatun su na sha'awa su sadu da matan da suke so su sha giya su abin da suke so kada a ce akwai wata doka ta ƙasa da ta hana haka wannan shi suke so zai zama cewa babu haiba ba wani kwarjini na wasu religious institutions akan mutane akan ku daina kaza ku daina kaza a'a kowa kawai human right saboda shi dan adam din yanzu ya koma shine abun bauta in ka kalli yadda wannan abubuwan suke tafiya haka dan adam yake koma yanzu shi ne ake bin ra'ayinsa daga ya ce abu kaza yake so to sai a ta lallashinsa ita ko dokar Allah sai ce ku bata ma ai a zamanin yanzu ba sai an yi ta ba saboda Allah hukuncinsa ba da wuri yake ba sai an mutu an je gunsa kun fahimci zance na to Allah tsaye dan Allah mu tashi tsaye da ilmantar da 'ya'yanmu in muka ilmantar da su za su je sakandaren za su je jami'ar duk abin da zai zo ba zai girgiza su ba amma in muka bar su fa haka za a girgizo mana su kuma mu ba mu da karfin ilimin da za mu iya waye musu komai wasu yaran da suka shiga wannan harkokin babu Allah din da makamantansu ba su samu tarbiyya ba aka sake su wasu suka tafi turai karatu ba tare da abin nan kulawa ba suna dawowa kuma suna yi wa iyayensu tambayoyi akan addini iyayen kuma ba su sani ba shikenan kuma yanzu intanet din nan an cika shi da shugabohin kaucewa addini dubban website dubbai to the tune of millions zaka ce na website na, kiran mutane su watsi da addini nuna maka yin alaka da mata ba komai kawai da Allah ku damu waɗannan masu dogon gemun su ne suke damun ku kaza da kaza da kaza yan tashin hankali duk waɗannan irin abubuwan su zaka rike ji ana faɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke addini ba na masu tsaurin ra'ayi bane addini na Allah ne tsaurin ra'ayi kuma ko daga ina yake ba daidai bane mu musulunci addinin ina ne na tsakiya ne yawwa addinin tsakaituwa ne kar ka wuce iyaka wajen fita can kar kuma ka wuce iyaka wajen fita can ko shi extremism din from both ends laifi ne kar ka wuce iyaka kai je to the extreme wajen san addinin abin nan kai wuce iyaka wajen bautar ko tsanani akan mutane kuma kar ka wuce iyaka har yanzu ka extremism ka koma can baya wajen shi kansa addinin ma ka ce ba za a yi shi ba shi ma extremism ne mutumin da ya ce ba Allah shi ma extremist ne wannan ya saba ma hankali ya saba ma fitra ya zagi kansa ya faɗi cewa shi dabba ne duka yana cikin abin da ya faɗa wannan kuma duk extremism ne zaka ina addini yake na gaskiya a dawo tsakiya yawwa kar a yi tashin hankali da fashe-fashe da babamai da kashe mutane saboda sun saba mar'ayinka duk wannan ba musulunci bane amma kuma addinin a zagonye shi ya lalace shi ma kuma ba daidai bane wajibin mu a tsaya a tsakiya ita ce karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya samu dace barakallahu fiku